الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
yau kwanan wata 17 ga watan jimadil ula shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 21 ga watan 12 shekara ta 2021 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin waqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar babban malami sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala don kuwa kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka sani akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na wannan makaranta da allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa a jiya shine a nura allah maɗaukakin sarki ya ji ƙarsa ya gafarta masa allah ya masa rahama ya sa mutuwa hutu ce a gare shi allah ya cika kabarinsa iyayensa kuma da 'yan uwansa allah maɗaukakin sarki ya ba su haƙurin wannan rashi da suka yi akwai rasuwa ma da aka yi shi ma ina gani shekaran jiya ne a nan makota gidansa dan mintari shi ma an akwai wani dan karamin yaro da ya rasu shi ma wani addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya masa rahama ya ba ƴan uwansa iyayensa a kwarin wannan rashi da suka yi dukkanin mace-mace da muka samu a wannan unguwa tamu wannan satattaka mana addu'a Allah madaukakin sarki bi ya ji kansa ya gafarta musu ya musu rahama ya sa Allah jibal arabi da suka rasu da su ashar margayi da Allah ya musu gafara ya gafarta musu dukkanin wanda suka rasa a wannan unguwa tamu mai albarka Allah madaukakin sarki ya kai rahama ka barbaran su dan uwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a daidai mashru a karshen mashru'iyyati ilajis sirr a cikin alfasul sani yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi gabar da malamin sa suna su'alun ya ta'allaqu bi mu'alajati al-masruf wata tambaya ce da take da alaka da yiwa wanda aljini ya buga da take da alaka da yiwa wanda aljini ya shafa magani wata tambaya ce da aka yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada amsar ta game da wani abu da ya riga ya faru to tambayar tana da ɗan tsayi tare da amsarta dalilin da ya sa malam ya kawo tambayar a cikin littafin sai saboda akwai wasu amsoshin tambaya da mutumin da yake da alaka da ruqiya yake bukata wanda ko da baka aikin ruqiya tambayoyin za su izo a kwalwarka cewa me yasa abu kaza yake faruwa abu kaza da abu kaza idan aka yi shi menene zai faru to wani abu ne ya faru sai aka yi shekul islam tambaya a kai sai ya bada amsa to shine malam sai ya dauko tambayar yasa domin ta amsa wasu abubuwa da yawa da za su iya yawo a cikin kwakwalwar mutum ko za ka iya tambayar kanka ko kuma ka ji an yi tambayar a wani wajen to ya riga ya bada amsa akan su insha Allah ta'ala malam sai qad awrada hadha su'al wal jawab العلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي في كتابه آكام المرجان malai ce babban malamin da ya kawo wannan tambayar a cikin littafinsa akamul murjan shine al'allama badruddin muhammad bin abdullahi shubali shi ya kawo wannan tambayar da kuma amsar ta gaba daya qala yace su'ila abul abbas ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala an tambayi baban abbas shine ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya masa rahama ar rajulin game da mutumin da ibtuliya bi mu'alajatil jinni muddatan tawila li kauni ba'd man indahu nalahu sihrun azim qalil alwuqu'i fil wujud malai an tambaye shi game da wani mutum da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da yawan yin magani ko yawan yin ruqiya ga mutumin da aljani ya shafa dalilin ko yace muddatan tawila lokaci mai tsayi ya shafe yana ta ruqiya yana ta magani ga wanda aljani ya shafa sai mala yace dalili ko saboda li kauni ba'dhi man indahu saboda kasancewar wasu daga cikin wanda suke wajensa ƴan uwansa na kusa a nalahu sihrun azimun ya haɗu da wani sihiri mai girma ɗaya daga cikin ‘yan uwansa na kusa da shi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da mugaye sun masa asiri kuma sihiri ne wanda yake mai ƙarfi ƙwarai da gaske shi sa mala ce qalilu luqu'i fil wujudi irin sa kaɗan ake samun faro irin sihir ba shi da yawa irin sihirin da ake ce masa asihirul aswad black magic irin bakin sihirin nan galibi ana yi ne don a kashe mutum galibi ana yin irin wannan sihiri ne don a raba mutum da ransa gaba ɗaya ko kuma a rikita a rikita masa lissafi ta yadda gaba daya daina iya hankaltar komai da shi da babu shi duk ɗaya ne duk wani abin da mutum yake iya yi shi ba iya yau kansa to galibi ana yi wa mutum irin wannan sirri ne domin a sabota shi gaba daya a raba shi da duniyar gaba daya to sai ya samu dan uwansa an masa irin wannan sirri kuma Allah madaukakin sarki ya sa mutum ne shi a mai yawan karatun alkur'ani mai yawan addu'o'i mai yawan komawa ga Allah madaukakin sarki saboda haka sai ya kasance shi yake tsayawa wajen a yi wa ɗan uwansa addu'o'i duk lokacin da ya tada waɗannan abubuwa malai ce wata karrara sihiru aksara mimi a tamarra kuma sihirin an yi shi ya maimaitu ya maimaitu fiye da sau ɗari kun san uwa akwai sihirin da za a yi shi ba wai kawai an yi shi ba ne an koma gefe wanda aka yi wa sihirin shi kenan idan ya samu dama aka karya masa shi kenan a'a wani sihirin akan yi shi ne a ƙara maimaita shi a ƙara maimaita shi ma'ana idan aka yi Allah ya ce maka aka je wajen masu magani aka yi rukiya to shi bokan zai ƙara maimaita sihirin ayi a ƙara yin irinsa a ƙara yin sa dole dai abin da ake so a yi mutum sai ya faru shi sa sau da yawa sai ku ga mutum idan aka yi masa irin wani abin sai ya fara samun lafiya sai ga abin ya dawo me yake faruwa to galibi maimaita sihirin da aka aljanin da aka wakilta wajen kula da wannan sihirin to ko da yaushe idan aka lalata sihirin da aka yi to sai sai jaddada wani sihirin irinsa haka za a ce za a tewa mutum wani lokaci sai kuga da mutum ya fara samun lafiya kuma sai ya koma alhamdulillah alhamdulillah mutum ai jikin da sauki da sauki sai ga ya ƙara koma me yake jawo wannan shine irin maimaita sihiri da ake to shi wannan sihirin da aka yi wannan bawan Allah dan uwa nasa an maimaita shi fiye da sau 100 kaga abin ya kai inda ya kai kenan wa kada yusiful mashura wa yaqtuluhu bil kulliya marratan la tuhsa yace shi sihirin har ya kusa ya sarayar da rayuwar shi wanda aka wa sihirin ya kashe shi ma gaba daya sau lokacin da ba za a iya ididdige shi ba sau adadi mai yawa sai abin ya taso kamar mutumin zai mutu kamar zai rabu da duniyar gaba daya sakamakon wancan dagewa da dan uwansa yake da addu'a da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma sai a ga ya samu lafiya sai abin ya ƙara dawa kamar zai mutu in ya ci gaba da addu'a kuma sai abin ya samu lafiya haka ake ta yi su maimaita sihirin shi kuma ya maimaita addu'a to da yake karfin addu'a ta fita karfin sihiri sai Allah madaukakin sarki ya bashi rinjaye akan su malai ce faqabalahum ar-rajul al-madhkur fi at-tawajjuh fi at-tawajjuh was-sadd al-baligh wa dawam ad-du'a wal-iltija sai kasance shi wannan mutumin ya fuskanci waɗannan masu yin sihiri bi tawajjuhi ta hanyar fuskantar Allah madaukakin sarki da roƙo da addu'o'i wasaddil baliq da kuma toshe wannan sihirin da suke toshewa a kaiwa matuƙa wajen toshe shi wa dawami du'a da kuma dawwama a cikin roƙon Allah madaukakin sarki wal iltija da kuma fakewa da Allah madaukakin sarki wa tahqiqit tauhid da kuma tabbatar da tauhidi da kuma tabbatar da aqida wa ahassa bin nasri alaihim hakan da yake sai Allah madaukakin sarki ya bashi nasara akan su sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi akan masu wannan sihirin وكان المصاب يراهم في اليقظة وفي المنام shi wanda aka wasihirin ya kasance yana ganin shedanin aljanna a farke ido bi yana ganin su haka nan kuma yana ganin su a cikin bacci sau da yawa irin wannan takan faru idan sihiri ya kai sihiri shi wanda aka wasihirin wallahi yana ganin aljanin ido da ido ba da siffar ta aljani ba sukan zo masa ne a siffa ko ta dabba ko ta ko siffa ta wani mutum ko wani abu dai mai ban tsoro amma yana ganin su wani lokacin ma har yakan tattauna su yi masa magana da su sau da yawa irin wannan ta faru a ido yakan gan su idan abin bai kai yadda ake tsammani bane ko bai yi karfi da yawa ba to sai su rinka zama masa a cikin bacci sai su rinka firgita shi suna razana shi a cikin bacci su rinka gaya masa maganganu a cikin bacci to wannan abin bai kai inda ya kai ba kenan amma idan sihirin ya kai karfin sa ya kai a fili yake ganin su yadda yadda nake ganin ku aka kake kallo na wallahi haka yake ganin su idi kiri mutum zai zauna akan gado ya ga wani ga wani abu can a gefen a gefen gadansa ko a gefen kabe ɗinsa ko a gefen durowarsa ya tsaya kawai ina masa magana kun ga abin akwai tashin hankali malai ce wai su ma'u kalamahun fil yaqza kuma yana jin maganganunsa a farke su ne masa magana yana ji aibar far'ahum fi awa'il al-hal wa hum yaquluna shi wannan mara lafiyar sai ya ga waɗannan shekarun aljini a farko farkon lokacin da abin ya fara wa hum yaquluna suna ce masa matal bariha minna al-ba'd wa marida jama'atun li ajli du'a'i da'i wa sammuhu bismihi sai ji suna ga masa cewa ai a daren jiya wani adadi daga cikin mu aljannu sun rasu sun mutu sannan wasu daga cikin mu kuma suna kwance ba su da lafiya suna can rashin lafiya ta kama su me yasa li ajli du'a'i da'i saboda addu'ar da wannan mai addu'a yake wasammuhu bismihi sai suka ambaci wannan mutumin da yake addu'a da sunan suka ce saboda addu'ar da wane yake yi a jiya adadin mutane kaza ko kuma jiya aljanu kaza sun rasa daga cikin wasu kuma ba su da lafiya saboda addu'ar da yake yi wa kana bil qahira rajulun ha'ilun yuqallu wujudu mithlihi malaiti a al qahira misra kenan saboda yana bayani ne abin da abin ya faru ne a garin misra ya ce akwai wani mutum ha'ilin mutumin da yake mai girma ya kallo judu mitilihi samun irinsa ya karanta babu irinsa sosai a cikin mutane wa ya ji tami'u bihim mutanen garin sukan tattaru a wajensa wa ya tsaliwa ala haƙiƙati halihim yakan tsinka yadda su ya sanar da su haƙiƙanin halin da suke ciki idan abubuwa suka rikice musu ko suna neman ƙarin bayani akan wani abu sukan zo su same shi su gaya masa shi kuma ya gaya musu abin da yake mafita ko warwara akan abin da ya same su shi wannan mutumi walahu alaihim sultanun bahir yana da iko mai karfi akan mutane suna jin maganar sa kwarai da gaske fasu ila an haqiqati manamil musab to wata rana an zauna sai aka tambaye shi game da wancan mafarki da shi wannan wanda aljani ya kama yi na abin da suka ga masa cewa mutum kaza aljanu sun mutu daga cikin wasu kuma ba su da lafiya to sai aka tambaye shi game da wancan mafarkin da wannan mara lafiya yi menene fassararsa ko menene hakikarsa wa an khabari du'a da kuma labarin addu'ar da suka ce wancan mai addu'a yana yi duk aka tambaye shi aka ce me fassara wancan mai abinda mai mafarki yayi fa akhbara sai shi wannan mutumi ya ba su labari bi halaki bi halaki sittatin wa marida kafir min aljinn yace musu eh tabbas abin haka yake ai kusan aljanu shida ne suka rasu sakamakon addu'a wannan mai addu'ar sakamakon karatun alkur'ani da yake da addu'a da jaddada tauhidi ga Allah maɗaukakin sarki har kusan aljanu guda shida sun rasu sannan wa mariza kafiru minhum da yawa daga cikin su kuma ba su da lafiya duk sakamakon addu'arsa wa takarrara zalika nahwa mi'ata marra kuma hakan kusan ya faru kusan har sau 100 ya faru har sau 100 wata bayyana lirrajuli da'i da suka ji wannan magana sai bayyana ga shi wannan mutumin da yake addu'a wa dan uwansa المذكورة وند أكا أمبتا بأن الله, تها بأن الله تعالى قاهرهم له سوى يد الأمر يكي ألا مدوكين سركيا باشر جايني أكنسو ألا مدوكين سركيا تيمكيش أكنشي لانن الجنة سكيسو سكشي مسأل أنقوا سوى ذاك سيفهم جاكا فإنه كان يجد ذلك ويشهده ويعاضده منامات المصاب وسماعه في اليقظة أيضا يسي سبو دا آه ينا جن alamun hakan samun nasara kuma yana shaida irin nasarorin da yake samu a kansu sannan wayo abiduhu manamatil musab kuma mafarkin da shi dan uwansa yi yana karfafa magana da shi wannan mutumin ya faɗa wasima'ihi fil yaqda da kuma irin maganganun da shi dan uwansa yake ji a farke irin maganganun da shedan aljannin suke masa wa akhbar wa akhbari sahibihi sahibihi al-madhkur da kuma labaran da shi wannan mutumin nasu wanda suke jin magana sai bayar game da yanayin mafarkin nasu sai ƙara tabbatar masa da cewa to insha Allah ta'ala lamarin nasu akwai nasara wa ba'da zalika bayan wannan ne az'anu wa dhallu wa talabu al-musalama sai kasance su shi dan aljanin sun az'anu sun sun dukar da kai zuwa gare shi wa dhallu sun kaskanta wa talabu al-musalama hamma sun nemi ai sulhu ko zaman lafiya a game da abin da suke na cutar da ɗan uwan nasa ya ce fa hal ya zuzu lirrajulid da'i muwazabatu dhabbi to ga inda tambayi za ta fara sai aka ce da ibn taymiya to shin ya halatta ga shi wannan mutumin da yake yin addu'a wa ɗan uwansa akan shedanin aljanu muwazabatu dhabbi an sahibihi al-musab al-mazlum ya halatta ya ci gaba da yin addu'a game da ɗan uwansa wanda aka zalunta wanda shedanu suka shafa مع تحققه حلاق, حلاق طائفة بعد طائفة والحالة, والحالة هذه أم لا tare da tabbatar wasu cewa sakamakon addu'an nan fa da yake yi wasu daga cikin aljanun suna mutuwa wasu suna rasa rayukansu shin ya halatta ya ci gaba da wannan addu'a ko kuma tunda ah, an ce akwai wanda suke iya suke mutuwa a cikin su bai halatta ya ci gaba da karatu ba dan kai ya kashe su ina fata an fahimci tambayar ma'ana idan aljani ya shafi dan uwanka idan kana karatu wani lokaci zaka ji an ce ana kona aljani haka ne ku ji an ce an kona aljani sakamakon addu'a to shin ya halatta kai addu'a ka kashe aljani shine tambayar da aka yi ta farko wa hal alaihi min ismihim shay shin yana da laifi akan abin da yi na addu'a su mutu fa innahu qad yakunu ba'dhum ma'a sayalihi musliman aw la tare da cewa a cikin su- su aljanan duk da cewa akwai az- akwai azzal- azzalimai a cikin su wanda suke zalunta shi wannan mara lafiyar amma za ta iya kasancewa musulmi ne to shin ya halatta a yana da wani laifi akan abin da yayi na sarayyar ran musulmi kuma ba shi da laifi akan sa وهل يجوز له إسلام صاحبه والتخلي عنه مع ما يشاهده من أذاه وقرب هلاكه أولا أو لا aka ƙara tambayin ibn taymiya cewa shin ya halatta shi wannan mutumin da yake addu'a ya kokarin musuluntar da aljanin da ke jikin dan uwansa idan ya musulunta wata khalli anu sai ya rabu da shi ina fata an fahimta ma amma yushahidu min abaw tare da abinda yake gani yake ya sheda na cutarwa da shi aljanin yake wa dan uwan nasa wa qurbi halakihi da kuma kokarin kusa halaka shi da yake shin ya halace ne me musulunta in ya musulunta ko sai ya rabu da shi wa hal hadha al-ghadhu mashru'un to shin wannan ma abinda ake wannan yakin da ake tsakanin shi wannan mutum da wannan aljanu da suke da suke jikin dan uwansa shin shari'a ta yarda da shi kai ta kokari wajen kare dan uwanka da yi masa addu'a akan aljannin da suke cutar da shi shin wannan ya halatta a shari'ance wa alaihi shahidun min as-sunnati an-nabawiyya wa tariqati as-sa'irati aula kuma shin akwai wata abin da yake shi bawa hakan sheda karkashin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma wata hanya ingantacciya akwai wannan ko babu wa hal tashhadu ash-shari'atu bi sihhati wuqu'i mithli dhalik shin shari'a ta shaida faruwar irin wannan al'amari a ce ga hakan yana faruwa a jaddada sihiri kusan sau ɗari a yi a ƙara a yi a ƙara yi kuma duk Allah maɗaukin sarki yana warware shi sakamakon addu'a shin akwai wani abu da shari'a ta shaida ya taɓa faruwa makamancin wannan kama qad tahaqqaqahu sa'il wa ghayruhu min al-mubashirin wal musaddiqina kamar yadda shi mai tambayar da yake ibn taymiya ya shaida hakan abin ya faru ne akan idansa ko a gabansa da wasu da da wasu da aka yi abin a gabansu da wasu da suke an gasgata maganarsu ba za su faɗi maganar da ba daidai ba duk sun shaida haka shin abin haka yake da gaske ne abin yana faruwa a shari'ance aw zalika mumtanin ko kuma hakan baya faruwa shari'a ba ta yarda da shi ba kama ta quluhu al falasifa kamar yadda masu ilimin falsafa suke faɗa wa ba'du ahlul bid'i da kuma da kuma wasu daga cikin ma'abuta bid'a masu cewa su ba su ma yarda aljini na shiga cikin mutum ba gaba daya bari har ayi bayanin cewa ai an yi karatu aljani ya mutu ko adadin aljanu kaza sun mutu kaza sun yi rashin lafiya duk wannan da an faɗa za su ce kawai ba su yadda ba tatsuniya ce to shi abin haka ne da gaske yana faruwa ko kuma za mu ga masu ilimin falsafa da wasu daga cikin yan bidiya da suke cewa ba su yadda ma da aljani yana shiga jikin mutum ba malai ce hal ta juzu isti'anatu alaihi bi shay'in min sana'i ahli tanjim to shin ya halatta a nemi taimako akan wannan aljanin da ke jikin wancan bawan Allah min sana'i ahli tanjim da wani aiki daga cikin aikin 'yan duba a nemi ɗan duba ya shiga cikin al'amarin ya yi ƙoƙarin fitar da aljanin daga jikin mutum shi ne abinda malamai suke cewa annushiratu annushiratu shi ne hallu sihiri bi sihiri a warware sihiri da sihiri ɗan uwansa akwai wanda aljani zai kama su amma idan suka tashi neman maganin aljani wajen boka za su ji boka da wa yake aiki da aljani to kun ga aljani zai cire aljani kenan ina fata an fahimta annushira kenan wannan haramun ne addinin musulunci baya halatta a muqabalanci barna da barna ai uwarta abinda aka yi na farko shigar aljini da mutum barna ce sannan kuma aje wajen boka shi ma menene barna ce to wannan haramun ne to a tambayar da suka idan abin ya ya ci tira an rasa yadda za a yi za a iya za wajen boka yayi musu magani fi ma yu'anunahu min al-hujubi wal kitabati wal makhur wal awraq wa ghayr dhalik cikin abin da su mutane suke fama da shi na wahala da shi mutumin da 'yan uwansa abin da suke fama da shi na wahala sun nemi taimako da bokaye min alhudubi a su ba su layu alhujub shine kamar abin da yake laya ko guru ko abin da yake kama da haka wal kitabatu ko a rubuta musu wani rubutu wal bakhur ko a ba su turare a ce su turara wal awraq wa ghairu dalika kuma a ba su wasu takaddu a ce su kona ko abin da yake kama da haka shin ya halatta su je su nemi irin wannan taimakon daga wajen masu irin wancan aiki bokaye li'annahum yatahammaluna kibra dhalik saboda su masu irin wancan aikin su ne za su dauki laifin abin da suka yi na bokanci da suka yi da kuma wuce gona da iyaka da suka yi wal musabu ahluhu yaqlibuna shafa'a shi ko mara lafiya da shi da iyalansa babban abin da suke bukata kawai shine lafiya ma'ana ba wai sun je wajen boka dan kasancewa sa boka bane sun je wajen boka ne dan me dan dan uwansa ya samu lafiya dan uwa ana fata an fahimta yawa banda suke tambaya shine shin ya halatta su je wajen boka idan abin ya ya ci tara an yi an yi ai maganin abin ya haƙi ya halatta su nemi taimakon boka a cire musu wannan aljanni su ba sun yarda da bokancin bane abinda suke so shine me dan uwansa ya samu lafiya yan uwa irin wannan tambayar da aka yi a wajen tara ta kan faru da yawa da yawa idan abin ya ki ci ya ki cinyewa wallahi da yawa daga cikin musulmi masu imani masu kalmar shahada sukan ɗauki ‘ya'yansu da ‘yan uwansu da iyayensu wallahi suke su wajen boka ‘yan uwa ana yi da yawa kaka ce kuma a ƙauye a cikin gari a cikin gari sosai cikin birni inda ake ta karatuttukan addini sai mutum ya ce to ai mutum zai larura ce sai mutum ya kawo maka abarura ta tubihul mahzura ce ai larura tana halatar da abin da yake na halaka ba irin wannan bane kwata-kwata ba irin wannan bane ba shi da alaka da wannan duk mutumin da ya ɗauki ɗan uwansa ya kai shi wajen boka ya shiga cikin man ataka hina na arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda yaje wajen boka ko dan duba ya gaskata shi akan aikin sa akan abin da yi annabi yace ya kafirce abin da aka sauko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki saboda ka babu wata larura da ta sa ka dauki dan uwan ko ka dauki kafa kai ka je wajen boka da niyyar larura galibi ko shekaran ji ana ban labari cewa wasu suna cewa da abin ya same shi irin ya same su irin wannan suna cewa za su je in sun dawo sai su tuba wallahi kuwa za su je su kai dan uwan nasu wajen boka saboda abin ya ki yiwa wa idan sun dawo sai su tuba za su yi Allah wayo ke to idan aka je ana cikin maganin mutum ya mutu shi dan uwan nasu ya rasu idan kai da ka je din Allah madaukakin sarki bai baka ikan tuban ba fa idan ka tuba din Allah bai karba ba fa aikin dai ba ka riga kai ba ba ka je ba wannan zuwan da kai aikin da kai na shirka yana nan amma tubanka ba ga maka Allah ya karba ba wanda ya ga maka Allah ya karba shi yasa wallahi ɗan uwa akwai ganganci ba kaɗan ba wai mutum ya ce bari je wani aiki waye je tuba akwai rena Allah madaukakin sarki akwai wofintar da bangaren Allah madaukakin sarki a cikin mu'amalar mutum shi yasa duk abin da aka ce Allah madaukakin sarki ba ya so musamman ɗan uwa abin da ya shafa aqida ba a wasa abin da ya shafa aqida ɗan uwa duk abin da aka ce tauhidi ne janibin Allah maɗaukin sarki ne ƙamƙam ake rike shi ba a wasa ba a wasa da shi amma yanzu sai ka samu wasu ɓangarorin da yawa mana ta kokawa mana ta rigima a kansu amma ɓangaren tauhidi ana ta sako-sako da shi ana ta sako-sako da shi mutum a gidansa matansa suna zuwa wajen boka bai sani ba ko ya sani kuma ya sani amma ya yi banza da abin da saboda bai sani saboda bai ɗauki abin wani abu ba to babban wanda Allah maɗaukin sarki zai fara tuhuma shi ne shi da ya sakaci saboda haƙƙinsa a kansa yake Allah maɗaukin sarki ya samu dace saboda haka tambayar da suka kenan shin ya halatta su je wajen boka saboda su samu lafiya ga dan uwansu wa in kana fi dalika kufur in ya kasance akwai kafirci a cikin zuwa wajen bokan da neman magani a kansa fa yakunu fi unuqi sahibihi alladhi ba'a dinahu bid dunya kun ji ba sai suka ce sai ya kasance wai laifin yana wuyan wanda ya aikin bokanci wanda ya riga ya sayar da addinin sa ya sayar da lahirarsa da duniya وهذا من باب مقابلة الفاسد بمثله sai suka ce wannan ai kamar fuskantar kamar muƙabalanta barna da barna ya wata ce an yi barna wajen yi wa wannan sihiri to kuma sai ai amfani da barna ya wata sai a warware sihiri amma la ya juzu zalika suka ce suka tambaye suka ce ko hakan bai halatta ba li ajli taqwiyati tariqihim saboda idan aka yi hakan kamar an karfafa hanyar bokayen ne kamar an taimake su ne an ba su tasiri ana ganin cewa za su yin abinda abinda Allah madaukakin sarki bai ba tunda an yi addu'a an yi addu'a Allah bai bada lafiya ba to sai ake gani tunda Allah madaukakin sarki bai bada lafiya ba ga wanda zai faru ga wanda zai bada kamar yadda ku sani a cikin bokaye akwai wanda ake bada labarin su idan ka je sai sun ce Allah ya kasa sai sun tambaye ka sai to Allah ya kasa kenan ku wallahi ɗan uwa zai tambaye ka ce to ko kuma irin waɗannan irin waɗannan su musulmi zai ɗauki kafa ya je wajensu zai ɗauki kafa ya je wajensu Allah tsare mana imanin amin malai cewa dukhulu fi amrin ghairi mashru'in kuma hakan zai kasance shiga ne cikin al'amarin da yake shari'a bata bada dama akan sa ba to waɗannan su ne tambayoyin za ku ga a cikin tambayoyin akwai abubuwan da suke buƙatar ba da amsa ga shi mutumin da yake ruqiya da kuma wanda za a yi wa ruqiya da kuma wanda dan uwansa abin ya shafe shi duk akwai buƙatar su san wasu daga cikin amsoshin za mu karanta abin da ya samu daga cikin amsar sai mu dakata satin da ya gabata sai mu dora satin da zai zo insha Allah ta'ala sai mu dora malai ce talhisul jawab a takaicen takaicewar amsar da shi ibn taymiya ya bayar ya takaito amsar ne bai ba da ita gaba ɗaya ba saboda kada bayanin ya tsayi da yawa yace yajuzu bal yustahabbu ya halatta malai ce bar ma ba ya halatta ba mustahabbi ne ma shari'a tana so wa qad yajibu kai wani lokacin ma yakan zama wajibi ayu zabba anil mazlum da a kare wanda ake kokarin zalunta a kawar da za duk lokacin da kaga za a zalunci wani to wani lokaci idan kana da damar da za ka hana dole ne wajibi ne akan ka tsaka na wannan zalunci idan ka zo wucewa ko kana waje sai kaga ana zalunci kana da ikon da za ka hana ba ka hana ba sai Allah madaukakin sarki ya kama ka saboda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda ake zalunta shi azzalimi zaka taimake shi ne ka hana shi zalunci shi kuma wanda aka zalunta wanda ake zalunta ka hana a zalunce shi shine taimakon da zaka yi to wani lokaci yakan zama ya halatta wani lokaci yakan zama mustahabbi ne abu ne da yake abin so wani lokaci kuma wajibi ne malai to ayyun sara ma yakan zama wajibi a taimaki shi wanda ake kokarin zalunta din fa inna nasra al mazlumi haqiqa taimakon wanda ake kokari a zalunta ma'amurun bihi bi hasbi al imkan shari'a ta yi umarni da shi gwargwadon yadda za ka iya gwargwadon ikonka ba a ce kai abin da ya fi ƙarfinka ba abin da za ka iya yi shi za ka yi idan abin kashi goma ne za ka iya yin kashi biyu a ciki na ƙoƙarin ƙwato haƙƙin wanda aka zalunta to kai kashi biyu ka haƙura wanda yake da haƙƙi wanda yake da ƙoƙarin da zai iya kashi uku kuma ya kashi uku haka kowa ya ƙoƙarin abin da zai iya yi wa idza bari al musabu bi du'a wa dhikr sai malam ibn tamiya ce idan wanda sihirin ya shafa wanda aka yi wa sihirin zai warke ta hanyar addu'a da zikiri da ambatan Allah maɗaukakin sarki kawai wa amrin jinni wa nahayhim da kuma umarnin aljanin da hana shi shi mai maganin ya umarnin aljanin yadda ya fita daga jikinsa ko ya hana shi zalunci wa inharihim da kuma kyara aljanin wa sabbihim da zagin su wa la'anihim da tsine musu albarka idan wannan kaɗai zai sa aljanin ya fita daga jikin shi wa nahawi zalika min al-kalami hasal al-baqsudi da wasu waɗannan daga cikin maganganun da za su sa a samu abin da ake bukata na shi shedanin aljanin ya fita daga jikin wanda aka yi wa sihir wa in kana zalika yatadammanu maradu ta'ifatin min aljinn malai ce koda hakan koda addu'ar da kai koda zikirin da kai koda karatun alqur'ani da kai zai jawo rashin lafiyar wasu wasu daga cikin aljanna koda hakan zai jawo haka babu matsala kai me dalili au motihim ko mutuwarsu ma gaba daya fahimu zalimuna li anfusihim su suka fara zalunta kawo kansu dan abin da suka yi a karan farko na shiga jikin mutum ko a turo su cutar da mutum su kashe shi ko su haukata shi ko su sa masa wata rashin lafiya wannan menene yan uwa zalunci ne to su suka fara yin zalunci shi yasa an abinda aka yi musu su shi adalci aka musu ba zalunci bane saboda hana su zalunci ake kokarin a kokarin hana zalunci ne da suka kiyarda to sai abin ta kai wajen kokarin tunkuɗe zalunci su rashin lafiya ko su mutu wani diya halatta addinin musulunci don mutumin da yake kokarin ya zalunce ka wajen kokarin ka kare wa kanka zalunci sai ka ji masa ciwo ko ka kashe shi shari'a musulunci ba abin da za ta yi maka yan uwa ina fata an fahimta za mu zo mu karanta hadisin a gaba kaɗan insha Allah ta'ala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai sai in kana raqi adda'i al in kana raqi adda'i al mu'alij lam yata'adda alaihim kama yata'adda alaihim kafirun min ahli al'azaib idan ya kasance shi mai ruqiyar mai maganin mai addu'ar bai ketare iyaka akan sha'anin aljanun ba kamar yadda malai ce da yawa daga cikin ma'abuta surkulli suke ketare iyaka akan aljanu abinda ake so gwargwadon abinda zaka iya yi aljanin ya fita kai in zai fita ta sauki fita ta sauki ba sai ka cutar da shi ba idan ya fita ta sauki a yi masa tsananin da zai fita ba sai an kashe shi ba idan bi ya ne gaba ɗaya to sai abu duk hanyar da za a yi ta ko'ina ne sai a fitar da shi ta kowane irin hali sai a fitar da shi amma abin ana bin sa ne bil ashal thumma al ashal hanya mafi sauki mafi sauki mafi sauki haka idan ya kine kuma sai abin da abin da duk za a yi to amma za ku ga galibi waɗanda suke harka da bokaye su babu wannan abin da bai cancanta a yi wa shaidani ba sai kaga sun masa a lokacin da a, bai kamata a yi ba mala ya ce fa ya'muruna bi qatl man la yajuzu qatl man la yajuzu qatluhu za ku ga suna umarta a kashe irin aljinin da bai halatta a kashe shi ba aljanni ne idan aka yi magana da shi ta fatan baki zai fita daga jikin mutum amma sai su ba da umarni a kashe shi sai su ba da umarni ga babban aljani wanda ya fi shi karfi da tasiri wanda suke aiki da shi sai ya kashe karamin aljani da ya shiga jikin mara lafiya wanda idan idan yi masa tsawa ya ce fita kawai shi kenan kamar yadda irin yan bori suke galibi za ga abin da ake cewa girka idan aljani ya kawo mutum ake yan bori suna zuwa sai mutum ya tada bori aljanin da yake jikinsa idan ya tada borin shi zai je sai ya faɗa da da na jikin wanda mara lafiyar da aka kawo sai ya fitar da shi ina fata an fahimta yanzu galibi an daina yin- an daina yin, uh, bori a a nan haka haka amma wanda suke hausawa ai sun san da ana bori a hausawa ko ana bori a nan haka to irin wannan abin za ku ga yadda ake mutum ne zai zo lami lafiya sai a kawo mara lafiya da an fara wannan kiɗan ana wannan abin sai ya fara wasu abubuwa wannan abin da yake sai aljani ya hau kansa akwai na kada akwai yar fulani akwai wane ne duk sai su hau kan mutum to wanda suka hau kan mutum din su suke fada da shi wanda yake jikin mara lafiya sai su fitar da shi to wajen kokarin fitar da shi din ba sa yin abin da ya dace ta karfin tsawon lokaci ma su kashe shi to wannan harkar bokanci kenan ba harkar shari'ar musulunci ba malai ce wa qad yah wa qad yahbisuna man la yahtaju ila ila ila habs wani lokaci sukan daure wanda bai baya bukata sai an daure shi a cikin aljanna wani hada malai ce shi isa kake samu قد يقات- قد يقاتلهم في الجن على ذلك aljanu suke yaki da bokaye akan wannan abubuwan galibi zaka ga akwai yaki mai girma tsakanin aljanu da bokaye tare da cewa abokan aikin su ne kuma amma wasu su kuma abokan yakin su ne me dalili saboda su ne musu fancala a cikin aikin su fa fihim man taqatuluhu aljin aw tumribuhu malai daga cikin su zaka ga akwai wanda aljanu suke sanadiyar mutuwarsu akwai wanda zaka ga aljanu sun sa shi rashin lafiya a cikin bokaye wa fihim man yaf'alu dhalika bi alihi wa auladihi aw dawabi daga cikin boka za ga akwai wanda shedanin aljannu sukan aikata haka su kashe masa iyali ko kuma sa iyalin sa rashin lafiya ko ƴaƴansa ko matarsa kai hatta dabbarsa shi sa malamai masana suka ce da wahala ka samu boka in dai boka ne mai aiki da aljannu ka same shi lami lafiya da wahala wannan in duk inda ka san wani boka ka je ka same shi zaka ga in ma dai kaga ya firgici ya ya dan zama haka shiri shiri to aljanin da yake tabawa wanda ake sawa ya fitar da su ko ya cutar da su su ma su suke dawa su yi reaction a kansa sai ya samu taban hankali idan ba su taba shi ba ya taba matarsa sai su haukata masa mata ko kuma sana ta haihuwa gaba daya duk lokacin da ya taɓa ciki sai sun je sun zubar da shi ko kuma su shiga cikin 'ya'yansa su hana shi su hana 'ya'yansa zaman lafiya ba ba ka taɓa ganin boka lami lafiya ba saboda kun ga dai kaga na farko shi ba azkar yake ba yayi hannun riga da azkar ba ruwansa da abin da ya shafi Allah madaukakin sarki kuma yana taba aljanu wanda sun fi shi karfi sun fi shi tasiri to shi yasa tunda aljanin da yake aiki da su su ƙananan aljanin ba za su iya cutar da su ba amma shi boka za su iya cutar da shi ko to sai su dawo sai su rinka cutar da shi to abinda malai yake abinda malai yake so ya ga mana kenan malai ce amma man salaka fi difa'ihim maslaka al-'adl alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu amma wanda ya bi hanya wajen kokarin fitar da aljanu hanya wacce shari'a ta yadda da ita hanya ta adalci wacce Allah madaukakin sarki ya umarni da ita annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarni da ita fa innahu lam yadhlimhu shi irin wannan bai zalunce su ba karatun alqur'ani yayi addu'i ya karanta a wajen kokarin fitar da su din bal huwa muqiu lillahi barma shi wannan da'a yake ga Allah madaukakin sarki lokacin da yake kokarin kubuto dan uwansa daga hannun mugayen shedanin aljanu wa rasuli kuma da aiki wa Allah madaukakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi nasri fi nasri al-mazlumi wajen kokarin taimakon wanda aka zalunta wa ighafati al-malhufi da kuma kokarin kawo agaji da tanyo ga wanda ke cikin wani hali wa tanfis anil makrubi da kuma yaye kunci ga daga game da wanda yake cikin kunci da dawo malai ce bi tariqi shar'i allati laysa fiha shirkun bil khaliqi wa zulmi bil lil makhluqi ta irin hanyar da laysa fiha shirkun bil bil khaliqi babu shirka ga mahalicci a cikin ta sannan wa zulmul lil makhluqi babu kuma zalunci ga abin halitta hanya ce da za a bi wajen fitar da aljanu wanda a cikin ta babu shirka sannan kuma babu zalunci baka yi shirka ga Allah ba sannan baka zalunci shi aljanin ba hanya ce mafi sauki ita ita ce ta karatun alqur'ani da addu'i mithlu hadha irin waɗannan la tu'zihu aljin aljanu ba sa iya ba sa iya cutar da su imma li ma'rifatihim bi annahu adil ko dai saboda su aljanin sun san cewa wannan adali ne bai yi abin da ya cancanta a cutar da shi ba wa imma li ajazihim anhu ko kuma abu na biyu saboda gajiyawar aljanin ba za su iya cutar da shi din ba ba za su kasa ba ko da sun zo su cutar da shi ba za su kasa ba saboda me saboda yayi ya ya nemi kariya ga Allah madaukakin sarki ta hanyar karanta addu'o'i da suka tabbata daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa in kana aljinnu min al-afarit malai ce amma idan aljannin ya kasance daga cikin ifritai ne takadarai masu taurin kai masu ƙarfi daga cikin aljannu wa huwa ba'ifun shi kuma mai karatun mai ruqiyar mai rauni ne mai ga masa rauni baya kokarin yin addu'o'i na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya kokarin kare kansa daga afkawa cikin abubuwan saban Allah to wannan zai sa masa rauni a wajen aljanni shi ba rauni wa irin na jikin mutum ya kasance ba shi da ƙarfi ba a'a raunin da zai ba wa aljani dama ya shiga jikinka kai mai karatu to idan ya kasance aljanin mai taurin kai ne sannan kai kuma kana da rauni baka addu'a baka azkar kuma mutum yana yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba to irin wannan faqad tu'zi aljanin za su iya cutar da shi mai ruqiya ne amma aljanin zai iya cutar da shi hakan sakan faru hakan yakan faru shi ma mai ruqiya din galibi duk mutumin da ya dauki ruqiya ita ce aikin sa yana yi ko da yaushe to matukar bai nemi tsari da Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata ba matuƙar bai kauce wa saɓon Allah maɗaukakin sarki ba shi ma aljanan ba sai sun dawo ina fata an fahimta yadda wancan bokan aka ce aljanan za su dawo shi ma haka za su dawo masa dan duk aikin ɗaya ne me ya bambanci wannan shi yana bi ta hanyar da ya kamata ne wannan kuma yana bi ta hanyar da bata dace ba to amma ko da kana yi yau da kullum din in dai kana azkar yadda ya kamata kana addu'i kana karatun alqur'ani kana kauce sabo babu abin da za su iya maka ba za su iya cutar da kai ba to sai dai nan kuma ‘ya'yanka da matanka su ma sai a koya musu ina fata an fahimta sai a koya musu don ba a koya musu ba idan kai ba su in cutar da kai ba ‘ya'yanka ba ina fata an gane matanka ba su waɗannan ya su iya cutar da su ko to amma idan su an koya musu azkar ɗin sun iya shina suna karantawa shi kenan gaba ɗaya sai ku tsira insha Allah ta'ala malai ce fayan bari da mitli hada to ya kamata ga mutum irin wannan wanda ya kasance yana ƙoƙarin yin ruƙiya أن يتحرض بقراءة المعوذات والصلاة والدعاء يكسن تياني مسألي يو كان سهيرزي ذكرنت المعوذات قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يكسن تياني من تيس كل وشينا كرنتا دبا ينسلولي بير يكرنتا سو da safe ya karanta da yamma ya karanta ya kasance ya dimance in zai kwanta bacci ya karanta su waɗannan surori guda uku tsari ne da babu abinda mutum zai karanta ne na tsari da suka kai su babu shi in dai abu ne da mutum zai karanta ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki daga wani abin da zai cutar da shi babu kamar waɗannan abubuwan guda uku qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas haka annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace ma ta'awwadha muta'awwidhin bi mithlihima babu wani mai neman tsari da ya taba neman tsari da surori masu tasiri kamar su to sai ya kasance mutum yana yawan karanta sai da yawan ambaton su da yawan sallah da yawan addu'a wa nahwi dhalika da makamantansu mimma yuqawwi al-iman daga cikin abubuwan da suke karfafa suke ƙara wa imanin mutum ƙwari da ƙarfi sannan wa yazitani bi dhunuba abu na biyu kenan mafi muhimmanci kuma sai nisanci zunubai dan ko kana addu'o'in kuma kana zunubai zai bawa shaytani tasiri da dama kuma ya shiga jikinka sai a rinka kaucewa manyan manyan zunubai ƙanana ƙanana ma ana iya kokari wajen kauce musu allati biha yastatiluna alaihi wanda da zunubai ne shaytani zai samu dama da iko ne ne tasiri a jikin mutum fa innahu mujahidun fi sabilillahi saboda lokacin da mutum yake yin yake kokari wajen hana aljanna ya cutar da mutum yake ruqya to jihadi yake saboda Allah madaukakin sarki wa hadha min a'zamil jihad wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman ma jihadi inji ibn taymiya fal yahzir to mutum yayi yayi kaffa kaffa ayyan sura ayyan sura al'aduwa alaihi bi dhunubihi kada ya ce maki makiyinsa akan kansa da zunubinsa kada kai ka taimaki makiyinka a kanka ta hanyar zunubanka ya za a ka taimake shi ne ka ba shi dama ya shiga jikinka ta ya za a ka ba shi dama ya shiga jikinka ta hanyar aikata abubuwan da ba su dace ba ayyukan sako da ayyukan zunubi to wannan kamar taimakon sa kake yi ina fata an uwan fahimta ko mala yace wa in kana al'amru idan al'amari ya kasance fawqa qudratihi ya kasance sama da ikon shi mai addu'ar ya fi karfin sa fala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to yi sani Allah maɗaukin sarki baya ɗora wa rai sai abin da za ta iya iya abin da mutum zai iya iya wannan zai zai aikata a nan za mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu ƙarasa amsoshin da tambaya amsoshin tambayar da ibn taymiya ya bayar daga nan kuma sai mu shiga asbabu masil jinni lil insi wannan dalilai ne suke sa aljini ya shiga jikin mutum wannan dalilai suna da muhimmanci ya kamata mutum ya san su me yasa aljini suke shiga jikin mutum Allah maɗaukin sarki ya kare mu wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم نعم نعم ai shine muke bayani yace kamar yadda yan bori suke suke a fitar da aljani wannan haramun ne ita ce annushra din shine hallu sihri bis sihri warware sihiri da sihiri dan uwansa warware tsafi da tsafi abinda masu bori suke na aiki da aljani da sauransu wannan shirka ne shi ma to abinda aka yi shi ma na zuwa ayo mutum sihiri shi ma wannan shirka ne to za mu kabalanci shirka da shirka kenan ba a yi so da ka haramun ne mutum ya je wajen yan bori su ba shi magani duk yadda mutum ya ki samun lafiya mutum wato yan uwa mu duba Allah madaukakin sarki sai lokacin da ya kaddara ya ga dama ya ka samu lafiya fa yanzu na sha ba mu misali kan mutum yana ciwo ko zazzabi ko mutum ya kwanta rashin lafiya wani sai sai wata biyu asibiti ana mashi magani likita yana duba shi kullum idan aka zo aka ce wani ya jiki zai sai da sauki alhamdulillah jiki yana samun lafiya amma sai wata biyu ya yadda a jikinsa cewa wannan abin da treatment da likita yake bashi insha Allah ta'ala zai samu lafiya tare da cewa ya san ba yau ba ko gobe yana dai sa tsammanin zai samu lafiya to amma abin da ya shafi shigar aljami ɗan uwa ku duba da zarar aljani ya shiga jikin mutum shi abin da yake so kawai da iyayensa da shi kansa kawai a waye gari a ce yau ba aljanin gaba ɗaya ita ma rashin lafiya ce kamar wata lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mara lafiyarsa zai samu lafiya na asibiti shi ma wannan haka Allah madaukakin sarki ya kaddara masa sati biyu ne wata ɗaya ne shekara ɗaya ne shekara biyu ne sai lokacin da Allah ya kaddara idan Allah ya kaddara da wannan cutar aljanin mutum zai mutu babu yadda mutum zai iya yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara wancan mara lafiyar da yake asibiti da waccan cuta ta jikinsa zai mutu shi ma wannan haka ba wani bambanci to amma sai kaga da mutum ya je wajen wannan mai maganin an yi sau da an yi sau biyu babu sai ya canza sai mutum ya je wajen masu magani wallahi talatin ba daidai bane yan uwa ba daidai bane in ka gamsu da imanin mutum da takawarsa da tsoron Allah sa kuma ya san harkar ka bari ya maka abin da ya kamata duk wajen wanda zaka je idan Allah madaukakin sarki bai kaddara zaka samu lafiya ba ka samu lafiya babu abin da ake masa irin wannan canje canjen kamar haka harkar shafar aljin da zarar mutum ya ji labari ga wani sanya abin da sai mutum ya dauka ya kai shi a haka a haka irin wannan abu sai mutum ya je wajen boka bai sani ba tun kana zuwa wajen ahlus sunna din sai ka fara tsallakawa zuwa wajen yan bid'a da kuma fara tsallakawa zuwa wajen yan bid'a shikenan baka an karaba kawai sai ganka a gaban boka an ce mara lafiya ka tuba jikin sa ya tuba kayan za a mai wanka shikenan an je inda ba a bukata me ya kai ka wannan rashin hakurin ka da rashin tawakkalin ka kai abin da kake so dole sai ya samu lafiya nan take Allah madaukakin sarki bai ga dama ba ka isa ka tilasta Allah ne ba za ka iya ba to ayi hakuri ayi ta addu'a ayi ta addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya sannan ka ci gaba da kokari gwargwadon ikon ka lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai samu lafiya wallahi zai samu lafiya haka al'abari yake yawa saboda haka barin ƙasa wannan a cikin mu zai taimaka mana insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya samu ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa